الرحمن لا يزيد الله رب لا يعلم ما لا يعلم ربك لا يعلم الا الله وأعوذ بك من الأعمال في يدك كما يؤمن المال لو كان يدعو إلى الله ورسوله ويتوكل إلى الله ورسوله لو كان يدعو إلى سبيل المسلم وأمره وأمره يدعو إلى الله وكان إليه اللهم صل وسلم والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين قال رب اعوذ بك الله العظيم وسلام القلب الكريم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو النساء وجنة والنساء وقوم وتدعون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الله لا معبود على يدك على حق ربكم تذكره ويجب شيء يخدش ويجب أن تجد معه بنفس واحدة ويجب بنفس واحدة ويجب وجعل الشرك للعلم لا لا يجب أن تتعلم وخلق الله فضل ما يعلم به له الساحل والسلم لا يلم مع خلق الأوضاع فليتنجل مع الأجزاء معه وبطل الأمة لأن الآيات منهما للآدم والحواء رجالا كثيرا مضى اليوم والنساء ذوات العلم واتقوا الله ذكر مضى تبارك وتعالى الذي استعاذ به وان اكل منه ما يشاء اذا ذاك تبين وقت الله تبقى تبارك الله نعم اكل الله ايوه الله وذكر مضى من اجل من تبارك ما يشاء والارحام idan da wannan mutum kuma kada ku yanke da inna Allah wa inna Allah tabaraka wa ta'ala ya da alaihi wa sallam ya kasance ne kirayewa ne da ruwa ne ga ayyukan kuwa mai fata muku dijere وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالكم إنه كان كبيرا ya ce da mun ce Allah da barka sana ko ma aya cewa ya Allah takwa wa da fahimi rawa da zuwa da zuwa ta takwa da kuma galibin nisa yadda rayuwarku na tabbar magana ne hukunci ya ku tabbatar da rahman an faro da ne daga rahman wato rahim asli duniya kawai da aiki da kullu haka Allah tabaraka wa ta'ala fada a cikin hakkin gudanar cewa kamar wanda zai so su kuma man fada shi alaƙi hada da wanda ya fara da ke sun fara da kuma da yake cikin yake Allah tabaraka wa ta'ala wa taqwa ai kira inda duk da alqur'ani Allah ya ambaci tsoron Allah to ana da istiqamar amri da tsoron Allah wallahi wanda ya ga nayi da tsaka hali wasila da wani wani da wani lafi sabu da mutum da ka ko ba kai ba da mutum kuna wa to mutane masu sabawa ne cikin kan kamara da da da minhum galil akwai wanda ke bawa da domin da shi samar da zumuncinsa shi yana samar da zumuncinsa ne ba da kama ba da shauna da ba da dukiyarsa gwargwadon wadatarsa kuma haka ba yanzu kana a gidan ka sai wani dan wanda mulori ya yi zo ya yi kuka ba shi ka da yan kaya ba kuka da kai ya zo ya zo ya zauna kuka da hira an ka shi kuma shi ka ta zo da ya ba da yi ku a ba ba ba ba ba ya wata sanin da ba kan ya zo gidanka ya aiko maka zumunci ta ba da zumuncila ko ba haka ba da kudin ne bare da zumuncin zo in ya haɗa maka wannan abubuwa ya sa da zumunci saboda haka shi irin sa da zumunci da ke nan ba kai kuma ka ɗauki shi ba sai ka ce dan yana da shi kullum sai na zo gidansa ba zan je ba sai shi ma sai ya zo ba a shi ya yi nasa kai kuma ka ba shi ne mutum ka kai ma ka je dan da kira a cikin labarin za a yi don kira a samu kai kuma ba a cikin da shi ke da shi ne wani da tsoron da zai fara shi ta mutunta sa shi ne yake ba da kyauta da ba da shirye komai wannan da kan wanda ba ya ci ko ko an yi ko da shi da mali to wanda ba shi da ci ko ta da wani abu da dukiyar sa kuma to shi kuma sai ya gani shi ne da hidima da jinsa da ziyara da kuma sanarwa kuma sai zai baya kuma haka ba sai bari sai ya na wani da ya ce shi ba ala ni ma kana shi ma da bota ne amma ta ko ni ma da shi da ala kai in shi yana da kun da kun da ma Allah ya sani da Allah ne kokarin mu kun da kuma shi ne ta da zuci shi kuma haka ba to sai kira ka da kuma kai da shi to shi ke nan ka fara kaba da dai gidanka zauna da hira sai abin gidanka yayin da yake nasa shi ba ba da zai saka ya zo maka kuma haka ba wannan shi ne haka in kai kai ne tsanani za ka je gidan yaya ke ce su ma ana kawale rana ko ko duk a rana ko duk sati kawale shi kuma ita kuma da kuma ko zo mu haka kuma ya ga ila zuwa da ke da ni na zo ga ya ce da kuma na ta haka mu ya ta ba da gidan da ko ne amma a dai ba haka yana da zuwa da shi ba kai kuma ko wanda zai gidan ka amma shi ma in ka ga ya zo gidan da wala ya kuma ne kowa ne ya fara zuci da gwargwadon inda yake ko da ka tsara zuci yana kare wurin zuwa yana kare yawan zuci yana kare tsawon kwana kada ka mutu zai kai zai zai kwana uku ran kwana uku ya mutu sai iya zuwa ya tsara zuci da Allah ya kuma kara mutu lafiya shekara da lafiya sai ya yi wa mutu zai shekara da lafiya saboda wani zuci wanda ya yi a zuci da shi wanda ta kullum da gidan za ta samu ta da shi wanda ku da shi to kila wa da kila ga ku ke da kaza ka daure wa daure ku ta ko kila a yi da kaza ya wanda to na kowa ya fara zuci da gode yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya kanka ya ba shi hadisi da ku ke da fara sallar insana ku ji da kwanin ku ni salatu ayyami ya da saura ku kai wata kwana ku fa idza wa sala rahimahu idan ya fata zumunci da afahu Allah salati da amal Allah sai ya rubuta da shi da salati wai samu kuma da salati da amal yana da yawa da wasu da su ke kara salatin idan ku ya kawo ne ba sai yanke zumunci da sai shi da fara ya wani zama fara sai da mubalaba da sai da salamu mai hada saboda Allah da yake dan ke zumunta duk ba ne da zumunci da yawa yake da gidan da kadan da rayuwa wannan ba a cikin hakkin abin da suka nuna a cikin alhamdulillah Allah wa sallu ilayhi wa yahu ya kuma ma ta wa sallu wa ya ummata sabbi hadi da dawa wa hadi da dawa amwalo ba wa marayu dukiyoyi idan sun yi shekarun da za su iya su shekaru wanda za su iya gudanar da wato dukiyarsu ba almubonaranci ba ƙarza dama a cikin an rere su an koya ma karatar da su an nuna musu yadda ake yin kasuwa ko yadda aka nuna musu yin sana'a yadda baban su ya rayu haka ko yadda bai rere su kusa yadda za su samar da su ya idan lokaci ya yi kada a cikin dukiyarsu ba su dukiyarsu idan ba su cikin dukiyarsu wato wala idan ba mu kajisa kada su da wala da rawar da kajisa kada ku canza haram da tsayi da haram ana kada ku haɗa dukiyar maraya wato tare da kanta zuciyar da tare da ta maraya na wala ta ku amwara kada ku dukiyoyin ila amwariku ya zuwa dukiyoyin innahu shin dukiyar maraya ce kala kuban zubi ya kafiran da shi ba a wannan asibatu ba الإسلام يتسوى به وارجوه بالبشرى وقولوا لهم وارجعوا من قول معروفا كيف لنا الجارة معناه يمكن وأن القول إلى الجو معناه الله هي غالب يمكن idan ka yi tsari da rike shi a matsayi da a tsari da a tsari da ba to ni ba zuwa na maka zuciya da mata ci gaba da haka kayan kana gwada wasu kuma cikin sana'a ne yana gani yana karuwa da kansa in Allah da shi ya girma kama zuciyarsa zai ji daɗin da ya zama ga zalunce su ba amma shi yana yaro yana yin wurin shanu ana cewa na ka ne yana fita yana ganin sun zama goma yana da ya sun zama bakwai kuma da ya ga ganin guda biyu sai ya ga maka suna wata hanya guda ɗaya da ke tsaye da su ne kai ai ana ba shi zuci da kyau ba kuma haka ba amma yana ga zaniya tana karuwa ana cewa wannan naka ne ko fili ana zuwa da ana kewayawa ana cewa wannan filin ka ne haka dai haka dai haka dai amma ana gwada maka sai ka yi karatu in ka kula in ka tsaya ka yi kaza ka ba wannan naka da ka tashi mun ka kama haka da sai ka yi ka shi ma sai ko dai daga daga tsoro amma sun kace yara kana tsaye kana yawo mazuwa kana kaza kana kaza kana kaza to na wasu nan ko mutuwa bai da zai ga mai da bai kuma ne amma ni da wata tsoro haka amma ni da aka ba ba ai a yi ba to daga din kana wata wurin islamu to shi ke yawa kana gyaran dukiya shi ko kana tafiyar ko mun ga abin da ana koyar da zai na
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإذا جئتم منهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان قديرا فليستعفف ومن كان قديرا فليأكل بالمعروف فإذا نفقتم إليهم أموالكم فبشروا عليهم وكفى بالله حسيبا وصل لي الصلاة تجربي فاتو تجرب تجرب تجرب الإسلام مراي يلسو بلدا وكو حاسد بلدا وحتى إذا ما تكون تجارة أن تنسو أولي تنزما أهليا وتكون زما بعد جاي نهاية يوم مفرشي وتكون تجرب دولة جاهل أولي راو شافي وتجرب دولة جاهل حفظ على جمعنا بإسلام مالكي bakin cikin wato yau ta wannan shekara to kaga idan idan idan kowa yana kula da tsarin da ke duniya sai ke gane cewa tsare-tsaren turai gaba ɗayansa tsari ne na musulunci ko wanda aka tsara a kan mazhabar islamu ba sakamakon wato wato wato sakamakon wayewar daular jin kundu kaga ko a tsari irin na karatu ba shi ne a tsarin da mutum ya kashe kara goma sha sama ya mace ta haka ne kaga wannan matsaya ne na wata haka da imamu ba ne saboda tura hanyar mutum suka kokota da shi saboda ka dukkan tsarin da ake gani har tsarin kibila da tsarin gidaje da tsarin turare da gidajen marayu da gidajen abubuwa sun zai aka ce da dukkan haɗa wata filin da mutum a cikin wato a cikin tafiyar musulmi suka samu na guda wayewar musulmi wato uzuru saboda ka mana ma imam masu shekara goma sha takwas suka ce ba na ka idan ba a ga yaji a jiyemu ko a hamata ko a gaba ko a mafarki a wajen nan ba in mace ne ko ba ta haila ba ko ba mace bai girma da sauri ba ko ba ta shiga a gaba ko a hamata ta ba to shekara goma sha takwas shine balaga a wannan malike fa in anakum min mushrik idan kun kashiya minhu daga wajen su to fadfa'u ilayhi amwalahu wa tujiyoyin su su gaba da jiya ta saboda ba la ta kuwa ya kuwa ya kada ku tujiyoyin marayu israfan suna masu gaggawa wajen ciyar da ita su mura kashe kuɗaɗensu don su tsoro an yi su kada su girma su nemi dukiyarsu. Waman kana, waman kana a ganiyar ne, wani ya kan ce mawa da hannu daga cikin masu ce sun marayu su mafi a abu ya kame da wani dukiyar maraya. Waman kana fasilan wanda ya kan ce mawa fasiri mai ya mutu ma'arufi da aikin da abin da aka gani shi ne da gurgurar lada aikin kamar iri ne da duka gurgurar lada na kula da cikin malaya gurgurar ile da aka dauka yana kula na wani ajiya ne sai ki siya wannan gurgurar aikin nasa ba komai bane wai za a hana na wai za a ba su kuma a lokacin da ba su kuma yanzu a kwanan idan kuma kun ba su dukiyoyinsu wato kun ba da kusurai da zuwa da ya su an su a hanyoyi ku kashe shaida a kan ku cewa sun ka yi kusurai wamma wa kama bi kayi a cikin asiba ya nisa Allah mai kiyayewa da ayyukan ku da ayyukan ku da mutum ya yi gaskiya ba to ya yi kun bai kuma da Allah ya ce na لله نصيب مما تركت والداه ويقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قدموا مما قدموا وأنفسهم نصيبا مفروضا
للرجال نصيب mazaje ɗaya ke nan da makusanta suna da rasuwar mata rasar walidani daga abin da mahaifan su suka da suka bari wal aqrabuna da kuma makusantan su kamar da ke kai wani akwai wani misali mata ma suna da nasibu da ko min mata rasar walidani daga abin da mahaifa suka bari wal aqrabuna da kuma makusanta min ma asalin mu'awwala daga abin da yayi kaɗan na dukiya ko kuma yayi yawa nasibar wannan da kone wa kururan abin wato abin yankantawa ba na abin tabawa abin yankawa wa idan halar mutu
وإذا قطعوا القسمة القسمى واليتامى والمساكين فاقتلوهم واقتلوا لهم قولا مخصوصا wasu masu yaro da su mazaje a lafin da hana da su goma su ne masu yaro da nan kuma wato wani labarin kashe mutum biyar mutum wata biyar wato ɗaya na yaro sai ɗanta sai uba sai uba uba sai da ciki amma da shi akwai da kafi akwai da ciki sai amin da ciki sai amin amin da kafi amma sannan sai ɗa sai ɗa da ciki sai ɗan da ciki sai ɗan ɗa ko mata suna su da zuwa ka samu ɗan ɗa sai gidan nan wanda gida gida da kole na mutane haka da shi kai da shi ta ta ta ya in ji dubu ya ya ta ya ta dubu da shi kai ma ta ya ta dubu wata ya ta ya mata in ji mutu biyu haka ne ta ya ta mata in ji mutu biyu da shi kai mata in ji mutu biyu ba biyu ba biyu da biyu haka nan da akwai mata biyu ba biyu da biyu daga nan sai mu wuce zai gidan sulci gidan sulci shi ne gidan da mutane uku shi ne kowa in ta ka aiki tana cin sulci haka nan mu ummi a in ya ka aiki haka nan haka nan sulci gidan mutane uku sai zai ya gidan mutane da bakwai gidan sulci wanda kowa ya uwa da uwar uwa ‘yan ɗan ta ne ‘yan tsaro, ‘yan biya ta da duniya sai kuma biya da duniya. A kusa na wani, ‘yan wani ta sun ta haɗu da yawa. Shi da sun da shi kuma kawai sun da shi kuma kawai وإذا هدان حكمتكم كلها إذا كنتم تلقاهم سوجر ووئن تكون لهم جاروا فأنا أنا بكنا أسرار وأما كنا نحقي لهم ومسكوا منهم أقامون أبوات الله أن تقال الله الحكومة على الذي وجهت وزيلة لأن أبايا أول استعرفت هو da samu da shi ba ɗan uwan da ya rasa da ya ɗan uwan da ya yi yaki kuma shi ba ya san wasu a ba suna zarfi da ba su gado ba ba an ba shi wani abu wanda zai yi ji daɗin shi ba yawwa wani ya kama haka nan marayu wani mafaki da gidan zuwa zuwa ba su kan su minu wato an samu wani abu da ya abin da aka raba wa kurnan wasu gaya wasu ya kuma liye auren ma'arufan magana mai kyau
وليغتلن أوترهم من قلبهم ذرية ضعافا يضاعفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الذين ولدت الذين وجدت وجدتهم وإن لا تومن فقط وتوكل mutanen da da za su bar bibiya a bayan su min kashi a bayan su bayan su masu rauni za su ci tsoron tsoron da a wajen su su ci tsoron Allah a cikin rike zuciyar barayi ma'ana su wanda yake da baraya ko ba kana da shi wanda inda baraya za ka da shi ko amina da baraya ka dinga yin matsayin abin kai ba su ba ka ji tsoron kai ba abin da ya faru da kuma wannan baraya ya faru da wanda kima kai na kai ba sai ya faruwa da kai saboda haka kai a hankali ne kayan maraya wanda ta tafi da nasarar kuka sun da su kama kafu a ne wajen ka kuma rito ran Allah rito ran Allah ta kawai maraya wanda ya kudu wala kadida su faɗi magana wanda suke yi wato ta karama kuma ni wato magana mai kyau na'am إن الذين لا يؤتون أموالهم يتعاونون إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سبيلا وليقولوا أي وليقولوا فقع وعلى كتب على المطر يا رسول سجدا وكلا بيجو لا تبشيش يسرقا بمسك أي سبيل يسرقا ولا بمسكسا يسرقا يسرقا أبيل بيجو بيجوا نقول يسرقا ولا بمسكسا لو يأتفدان يا الله إن الذين حقيقة وإن لا يكون الشيء أموال الإسلامات يجب ولا يسلم فقد لا يمشي ba tare da haƙƙi ba inda ba ya kuma fi kunin nara suna cikin mutane a cikin wanda ya kauna fadira da zama kuma za su koru da wutan fadira masu wuta mai tsanani da za a kuma ba a ne da sulaba ya ce shirar da haka shi isra'i da shi ya wuce da wani mutane wato kowane ɗaya daga cikin yana da fatan baki kamar tana kuma ana danna masa loma da garwa duka kamar dutse a bakinsa yana haɗewa in an danna wa loma da ruwan dutse sai wuri da duk rafa za ka kan da ya taɓa yi su ba da kuma kwaye da sai wa'annan ma sun dukiyar malaya ne ba su ake suna ba wato ana danna dutse da wuta loma da shi da garwa da duk rafa haka ake gani bayan suna da magana fara da tafiya Allah ya tsare نعم
يؤتيهم الله في أولادهم للذين مثل حظ الأنثيين أن نساء ذو قسمتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه وأبواه فلأمه فإن كان له إخوة فلأمه من بعد
Allah tabaraka wa ta'ala ya tunci lamarin da wadaro da sarna bai bar shi a hannun annabi ko mala'ika saboda abinda zuciya take da shi na kaunar shiga na jahiliya a zamanin jahiliya da hannun zuwa idan mai gida ya mutu to babban ɗansa shi ne zai gano da komai wanda wanda har ma ta su da su kuma ne. Zuwa za ka yanzu ma abin da ke faruwa ba da idan ba Allah ya rabu gane. Idan an zo an yi mutuwa to duk lokacin da aka ce wane shi ne babba abin da sun ce wani ke ba shi shi kadai ku bar da ra'ayi ba shi yadda ke ce ma mai komai sai ka ga kan ne suna tsama da matsaloli iri-iri ya tsare nan ya tsare nan ya tsare nan wannan ne da farko da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsira magani ya dage da mai shekara alfatin da mai da mai kwana daya inda ya zuba namiji tun namiji da yaro da babba mace tun mace da yaro da babba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya dage da yukumullah Allah yana yin wasiya shi ne na kuma ne fi auladikum akan sha'anin ta'adar rizqa dan rizqa hadin sai maza ma ba su da fitaka da ban mata ce za a raba gadon namiji a bada ban mata ce a duk yasa ake gado musulunci da ya raba gado yake namiji a bada da ban mata ce saboda a kowane hali mace ta fi namiji samu rabo abin da tana kai mu da shi ne wannan namijin da ya gaji kashi biyu yar uwarsa ta gaji rabi na kashi daya to kashi ɗaya da za ku kashi biyu sai raba shi biyu ya kai shi gidan kuma ta mata ya aure ita kuma rabin da aka bata a nan gidansu wani namijin zai kawo maka yabi shi ba bara in ya ji a kai da sadaki da kayan aure da kudin zama da zai bata to ta samu rashin kashi guda da abin da za su ɗauko da kawo so za ka gara musulunci ba ka bakin da su da ke ba so ya ba ta cewa musulunci ya yi da haka ba ta ba kuma su da ke ba haka ba musulunci ya same shi ne ba ta ba ta da gado mace tana nan da ita da dabba har ana mutum da cin mace kan ma mutum ce ko ba mutum ba alalas al'ada alayin larabawa musulunci ya samu mace idan mutum ya yi ta mace saboda girman kai sai ya yi tunani cewa ya fi karfin a ce ya ta za a cikin wani namiji sai ya kai ce ta yi na ya fara ba mai zai tsona rami da kunne ta ko ya ɗauke ce sai sai ba ta a rijiya ni da ɗaukar zuciya yana cika mace sai ya yi ta yi da ba haka mutum zai samu wannan har kai wata shekara ɗarin nan da suka wuce baya baya ba turawa suna da a cikin wannan mace ba mutum ba ne kuma har yanzu mace wato kayan da ne ita ce a cikin sabu ita ce a cikin jirgi ita ce a gidan mai mara lafiya ba ma guda a kama da kusan yanke hukumunta mummunan sauyi da sa ɗan kaya a waje saboda an san ba da kowa shi ne zan fita ke arziki wato ciwo da yake dan motar kawai a cikin gidan mu duk da nake yawa ba da ita mace har gobe ba tura da yake maka fada har gobe bai ba ta wata kima wanda ta wuce abin kalle ba amma musulunci sarauta ya nada wa idan ka dan mace kana so na farko gidan su ma ba ya gaje ba saboda kanka zai ka same ta da kayan da zuwa gona ko kayan da suka ruwa sai ka ne yake dilin ba wanda ya ga maka kaya maka kaya ce za ka je da ya ce kuma da yau ba wanda sai wani ya yi da wanda wanda aka bayyana ko da ke da ke kare ko a rakan ka da kuma ya ce kai kana zauna a nan suna san suna ta da mun ko da ba da kana kallon sai da za mu mutu ko da ya ga da ayi saboda haka ganin da ba sai lafiya sannan a yadda da nufin ko ina da in ba fuskar da hannun da ba gwargwadon larura haka Allah da ba ka tsara ya girma ba mace ya ɗaukaka ta ba kamar kuma ya ce ta sarki tana zaune komai yi mata za ka yi to musulunci ya jiro ba su ko bai jiro ba na to idan ba ta saki ta ka'idanta ma'ana na ita a matsayinta na zama a gida sai tarbiyyantar da yara to sai a waye gari akwai wani abu ka aiki ɗa matar da ta tafi ofis ko ta tafi makaranta ta ɗauko wata mata ko ƙanniya ko ba mai addini ba ko wata maƙauya da kuma mai laifi ko mai rayu to irin wannan wasan ɗanka zai tashi domin ita ce za ta rere irin wasan da suke masa da irin bulagen da suka gaya masa da irin abubuwan da suke da shi da zai tashi sai zama ɗanka daban wato mai tayarwa daban mai aihuwa daban mai tarbiyya daban amma inda hali ka kira kokarin ka duk matar da karatu sai to ka kira kuma tunanin gurgurar ka cewa a matsayin da ta yi karatu iri kaza ai dai da wuce abu da ke amma da yake masa ba ba ka kira kokarin ka ma inda kai kuma ka ce duk wata ne ya ta dubu talatin ya ku ita ma ta tarbiyya kuma haka fara da dole ne ku kuma yin da za ka je gona da ke gona ka dawo to ka yi kokari ne ma ka duba da mijinta ka dan dauke mata da ke ka dan dauke mata da wani abu da wanda suna kawai suke da kama su da yawa da wasu kuma su suna da yawa da suke kama da haka ne da wajen inda wajen kula da su haka gurgurai inda za ka nika yadda za ka samu ala kulli hal da ta san dai tana da wani dan yanki na hutu da zarauta da fita ba ko wacce ce ba ka mallaka ba kai ce mallaka kai da yayanka kuma haka ba saboda haka musulunci ya girma mace wajen rabon gado ba tare da misali ba rabin mace duk da kai namiji za a ba shi rabon mata biyu saboda rabo ɗin da ya samu zai ɗauki ɗaya ne ya aure ya gina wa ɗan wani gida gida ita ma wannan sauran rabon nata za su je ka taɓa wani a wajen wani namiji ya gina maka gida gida za ta a wannan gidan da umarta ya bari su koma wancan gidan kuma na kuma ya kan aka koma tana haifar yaya biyu ko ko biyar ko da sun rabu da miji wata rana kuma ta zo sai ga sun danna wani kankanar gida a wata sun dawo da ita kuma haka ba ko ba na zara wani za a dinga yin ba zaman ka kake yi zaman ka rike kowa da kai duka daga dama saboda haka mutunci mutunci da mata yi bai rage musu danza wala wannan shi ne su duka kan suna hasu ne wa in kunna nisa'a idan kuma na bayan kuna nisa'a idan sun lalace mata ne kawai ba maza ko kace kai sun kai sama da biyu to idan su biyu ne za su ci bana muka su sama saraka za a ba su ci su da uku abin da baban su ya bari idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ba mu da namiji ko ya bar ɗan uwa mata guda biyu da kai ba mu ɗan uwa namiji ko ya bar ɗan uwa ɗan uwa mata guda biyu da akwai babu ya uwa da kiya to za a bawa ɗan ƴaƴa mata biyu bisa uku abin da baban su ya bari sauran guda ɗaya idan akwai ammi babba da ɗan tare da uba babba ko ɗan babba ko kaka to shi da sauran haka nan idan babu ƴaƴan kaso ƴaƴan ƴaƴa suna da jikokin mamaci mata za a kasa dukiya kashi uku a ba su kashi biyu daban wannan a ba wa mai ci in ba mu mai ci a cikin kashi uba a kai mai jimari haka nan kuma mutum ya mutu ya bar ɗan uwansa mata da ke wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya guda biyu za a ba su kashi biyu za a kashi biyu sannan za a ba su kashi ɗaya ya zama na arziki idan ya bar ɗan uwa mata da ke kai su ma akwai su ma haka bayan ba su su kashi nan za a ba su za a ba su sani sai a ba wa ƴaƴa sai a ba wa sauran su ci a asibi idan ko mutum ya mutu ya bar ƴarsa mace guda ɗaya da jikarsa mace guda ɗaya to za a ba wa ɗa mace miji sai a ɗauko wato sulusi a ba wa ƴar ɗa shi ne zai haɗu da wancan miji ya zama tamamin sulusai ne a kafa zuciya gida a ba a ɗan ɗauko uku a ba wa ɗan ɗa kashi ɗaya sannan a ɗauki kashi biyu a ba wa aji idan mutum ya mutu ya bar ɗan uwarsa wanda suke ya bar ɗan ɗansa babu ɗansa sai ya ɗansa a ya bar ɗan ɗansa shi yake da mace da ƴan uwansa ba ba da yarinyar kenan za a saka dukiya shida a ba wa ƴan ɗan uku a ba wa baba ne ɗaya su sikirar da babu tunzani haka nan idan mutum ya mutu ya bar ƴan uwansa da dukiya mace guda ɗaya ba namiji kuma aka farka da da ƴan uwa da dukiya da asiya mace to zai ɗauka ta wannan wannan ya zuwa da dukiyar nan za a ba ta rabi za a ɗauko wannan guda ɗaya a cikin sulhin nan a ba wa lafiya da ma musulmai ne sauran a ba wa asibai idan kuma a'a an bar su cewa yau kuma ya ya mace nan da aka bari ba ita kadai sai ya sai ɗayan ta ɗayan ta ina akwai maza akwai mata to za a ba wa ɗa wato nufi sauran sai a ɗauki sauran magajiya a bai wa ɗan ɗa ya raba da ‘yan uwansa shi ne shi ne asu haka ne za a yi su. Na'am. Shi ne farkon da za a mafi sani malamola su ba su kama da wa in ka hannu ma ya da idan guda ɗaya ce faɗa hannun su za a ba su guda ɗaya. Wani abawai idan kun wato da abuwan tsakayen guda wato da abuwan na ga iyayen mabaci uwa da uba kowace ɗaya za a ba kowace ɗaya za a ba shi sulusi wato idan mutum ya bar ya bar uba da uwa da mata da ɗaya ko uwa ko uba da uwa da ɗaya sai a raba dukiya shida sai a ba wa uwa ɗaya a ba wa uba ɗaya ko guda hudu sai a ba a ɗaya ko su da yi to na da kima za ga wani lokaci da ɗaya su yawa in an yi da bangaren na uwa da uba ya karfi abin da ɗaya na su kasa saboda su da wasu launin ne da kashi shida za a raba a ba su na yi a ba su da ɗaya domin dalili Allah ya ce rabo shi ne wannan kashi ta ɗayan da aka ba su mai yawa shi ne zai iya mantenin su zuwa rayuwar su ko ba nan laile jikokin nasu su rike su yadda ya kamata ba saboda haka idan sun sami su su su su ci ta zama iya samun ci da za su iya gadon wani katon gida a wani su mai ƙarfi za su iya katon gaban gida da mota da wata gona a ɗan sa wani wurin sahaya saboda haka a dinga samun wanda ya fi ya zuwa dinga mutum da su masa hama a cikin da na haka saboda haka shari'a ta musulunci take da kowace irin shari'a sanin abin da ya ga da Allah na ba ke ba na ana da yin ko ban iya ko ba haka ba in ka tashi da sai ka zo ka dan karamin daki a wajen kofar gida ba ko mun duba sai ka je kan gida ke ma ka ba da kasuwa ke ka san ba mu sai ko ba mu da ta ta ka har da kofar gida bai kai na ka ba to idan kai da kika alfa ka musu haka da ya gaba kuka masu da ɗanya na? ko ba haka ba ko kuma da kuma da haka shari'a tana tari kalamar da islam wa'inda kuma wa'inda kuma illa ya kula wani idan ko mutum ya mutu ba shi da ba shi da ɗa na miji amma ba wani tsawo abu wa uwarsa da ubansa ne za su gaje shi to za a yi gadon a bisa kan ta dawo sai a raba dukiya uku sai a rage ilimin ya mutu ya bar uwa da uba fashi da ɗa fashi da ɗan ɗa sai a raba dukiya uku idan aka raba dukiya uku sai a bai uwarsa kashi ɗaya miji a wani kashi biyu da? Mutum ne ya mutu ya bar uwarsa da ubansa, sai a raba dukiyarsa uku, a baiwa uwa kashi ɗaya, a bara uba kashi biyu. Dalilin sana a nan, wa aka yi uwar? Mijin ta mana, saboda haka wani zama ke gari na su ci Ko haka ba, ko mun tunanin ɗan adam ba zai iya tunowa abin da zai daidai da ɗan adam irin da kana so ne. Ko ba tare da sun ciye ba, na? Ko da ka ba ta wani ya tsaro ba tare da shi ne da ita ne za a ci wani mutum ne. Kuma haka ba, ita kuma na da yana nan ba da taɓa mata. Ba الحمد لله بكده الحمد لله نعم وإن كان له إخوة إذا كما ينا لتوكوا maza guda biyu ko mata to za a ba wa uwa ɗaya bisa shida saboda idan an ba wa uwa ɗaya bisa shida ɗan uwan da suka gada uwan su ne uwa ya za su rike ta na ya yi jana kai ko da yana ba kai su za su rike ta amma a matsayin uwa mai tausayi dan guda ne masu mai da mai zai da wani abu ko ka haɗa za ka yi duka saboda ka farko ne su min ba ni wasiya wannan ba su bayan wasiya yusi ya wanda shi mai mutuwa zai wasiya da ita auraini ko kuma bashi in ana jin sa ba ku ƴaƴayenku wato ubanninku wa abna'u da ƴaƴayenku la tadmuna ba ku san kuwa ne ne a farafin naf'an wanda suka yi kusa amfani gare ku a duniya da lahira ba kuma da idan Allah ya kai danka to Allah ya fi sanin san zai maka amfani ne a lahira saboda Allah a cikin ranarsa shi ne ya san iya rayuwarka akwai ayyukan da za ka yi munana da yawa wanda za ka bukaci da zuwa lahira to ɗanka ɗaya ko biyu sun mutu da kariyar lahira za ka samu wani su daga mutuwa gaban Allah in an ce su zai gida da ba za su ba idan za ku yi me yasa kuka suna jira iyaye su ba su me za mu sani a sannan iyayen da suka haife mu ba mu zauna a duniya mun yi musu aiki mun yi musu hidima mun samu na aihuwa ba mun zama mun bacci saboda haka ina ba su da musu ba da zai musu saboda haka kowa ya tsaya ko ya ce iyaye kaga idan Allah ya kula da saboda haka kada kada kada wa ya gane ka haka nan idan iyayen ne idan kai ne aka zo idan uban ne Allah ya karba shi da kai Allah ya karba baka in kana karami shi da Allah ya sani ba mamaki yana da wasu hana ya ko da shi da Allah yana nufin ka da rahama kai kuma shi da Allah bai kaddara za ka yi maka biyayya gaskiya wanda za ka bi shi ka amma albarkar da ba ku sai Allah ya dauke ni sai ya cika domin da za ka yi da hidimomin in ka imani da rinka haka cikin wasu sadaka da zarurru sai ka kana duniya kana ta na? To, shi da su a yi kula ka ba wa kubannin ku abu na aku da ‘ya'yayenku da aka zuru da kuma a yi ma a ƙarfin ku don a wasu ko ku amfani ba. Fadila ku bi Allah, wannan fadila ne daga Allah inda ma kana aliman hakima Allah masani ne da halittarsa kuma hakiman wali ne a cikinsa. cikin ainihin hikimar a cikin a cikin kuntu lokaci alhamdulillah ya rabu alamin ran tsakana lada da yawa in ba da ruwa sai ka zai yana da mana kama a yi ba da samun yi mara da na jira da na da sanin da a fita da kuma hanyoyi da ya yi na da kuma mana ta wata na filan a gida kan da zuwa in za ka mutu kayan in ba kun ba za ka dara ka mu abin da za mu yi ba ta din mu ba ta dara ki da mu daura a gidan ba za ba amma mu ce sai a gida ka haƙi din kun ba abin da suke raka da wani da to za ka yi kai kana da kanji za ka yi raka a ɗari ko hamsin ko ba ka da kai ka ba ba sai ka zauna kai ta bugawa ba kai na kanka irin na ka kai da ɗalibai kana ta sannan ka har ka ji an ce Abdullahi ya yi kuma na kai istighfari da Abdullahi kowa amma idan ka gani ka ba ka yi sallah raka a jika ba duk da ai kuma ka dan sai dai ba ka tace maka da ka ta maka ba ai ya ran da ba mu ka ce ya shi da kuma gaskiya ba ta hajji ba a sallah ai wanda ba zai zo masallaci da hajji ne kin da ne wanda da lokacin azumi da ba lokacin azumi ba duk sai dai ya aure da kullum daren duniya sai ya yi raka a talatin ko duk daren duniya sai ya yi raka a zuwa wanda kuma da hajji ba aji da ladi da aisha ba ga da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wa fi ghairihi eh ala isla ashara raka huwa yusu da hawaye fa Allah bai kara ba a ramadan ko a wata ramadan wato bai taɓa ƙarawa a kan raka'a goma sha biyu ba ba zai wuce daga raka'a ɗaya amma ba za a yi raka'a goma sha biyu na ka sai da cikin abu ya rai sai da lafi masu Allah sun kuma wani sun ba na lafi a cikin dare sai da ke nabi sai na biya ta ba su mutu bakara sai na ga cewa na in ya zo ba su na alƙawar ce ba sai ya da bakara zai mutu sai ya zo sai na biya wuce sai ya kawo al'imrana suna cewa in ya ta aya a biyu sai na biya wuce sai na ƙara na biya ƙara ya ne rana ina ta zai yi rufu sai na biya kawo surutun misali ina ta zai yi rufu sai na biya kawo ma'ida to irin wannan mai kasan da gidan wanda za ta hana ka zuwa ta sai na usman bin affan ya ce allahu akbar in ya dauko sallah raka'a raka'a uku yake shi da wani lokaci ko shi da hadisi da raka'a ne kuma za ka iya raka'a ɗaya in yi alfawa wani yadda gida ya fara ya karanta fata in ya fara alƙali ba zai yi hukumu ba sai ya zama yin sunnati wal nasu idan ya yi hukumu ya tsike ya yi tsike ya tsike na sai ta ke raka ta ne mutu da shiro masallaci ko za ka yi a cikin abincin kamu da abuwa za ka ne za ka iya cewa ba za ka zo ka hajji ba ba kuma gare ka yi ba amma in dai za ka iya ka hajji ba za ka zo ba za ka iya yi da ranka kai sallah a gida na ka ya ci farilla ne ka yi ta masallaci ya bi ina ba da na gani in dai mutum so ne ta hajji da gida ya gida ya ci Thank you. wannan bayani kamar na wani da ba ne kamata a tambaya ba eh amma duk da ni an yi ya zama dole a tambaye da dole faɗa daren aihuwar annabi babu dare a duniya kamar sa amma duk wanda yake akwai wani dare to ya kawo mana wani dare da ya zo da kamar annabi duk daren da Allah ya fara a duniya babu dare kamar lailatul qadr amma abin da ya faɗa ake tanazzaru mala'ikatu mala'iku suna sassauka wa ruhu da mala'ika jibrilu a cikinta da Allah da saukar mala'iku da saukar mala'ika jibrilu da saukar annabi sallallahu alaihi wasallam me labarin ka to da ka jaran mulki ya fi komo da irin yayi wannan kuma yana da alaƙa da irin itikadin da gurgurdan yanda kake imani gurgurdan abin da za ka samu kenan Kuma kan kake da yaron da kuma su kan gobe su da ni. Kuma haka ba, mun ya kai ya kai za su. Amma dai malamai ko hadu cewa daren mawdi ya kada shi da ai kuma daren da mawdi din shi ke nan wai san wanda aka sa annabi ko ba a da kullun na kullun. Eh da ni ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai hadisi ya zo hadisin muslim. ya ga ka bai maza Allah sallallahu alaihi wasallam akan azumin litinin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ka je ka azumin yana da falala ko yana da lada ba sai ce masa asumu li'annahu yawmun wulidtu fihi wa fihi buqitu wa fihi wa fihi wa fihi unzila alayya ka azumta ranar litinin domin a cikin ranar ya ka aike ni a cikin da ka aiko ni a cikin da aka faɗa mini alƙur'ani to za ka duk ranar litinin idan ya zo annabi yana azuminka kuma har yanzu masoya annabi suna raya ranar litinin suna azumtarka saboda haka da wasan litinin sun dai kawai da ba ita annabi ya ce ta cewa a shiga azuminka ba saboda haka dai ranar da litinin ta zo ya zama akwai motsi a zuciyarka ko da za ka azumin da a matsayin sunna to ka yi shi ne saboda annabi ya ce a yi azumin ne domin a cikin aka haife shi a cikin da aka aka aka haifo shi a cikin da kuma aka kokaro da alƙur'ani a cikin hijira a cikin kuma da Allah subhanahu wa ta'ala dan kana so kai tafi hayya to ai sai ka koma al'ada ta da kuma haka ba ko yanzu idan ranar tsakin Najeriya ta zo saboda girman ranar ta kai da komai a zo a yi ta nuna mana abin da in mun sai ana waliyai suna ya ku ba mu mutu wala abin da mun sai ana za a iya ganin annabi za a iya ganin sahabbai amma ba su ci shin ya za ka iya matsayawa matsayin da in ka kai matsayin ibada za ka iya ganin wanda ya mutu ba wa Allah annabi ko wali sai ka ce ba ka yarda ba amma ranar rashin Najeriya in ya zagayo in Allah ya ga kuma shi da shi za a ga sau ba kai kowane shugaban kasa sai an nuna maka ranar da yake tumunci da ranar da yake al'adar sai kuma ba wani ga shi ko saboda suna motsi in kai yan kuwa duk da kayi ba za ka kafara ba idan ka ce billahi la billahi la illa huwa wannan ba ku dole ba ne ba ta ba bare wai da kai kafara eh in ka ce billahi la ilaha illa hu wannan zanzaro ne wannan jama'a ne wanda za ka yi kafara ba za ka yi ba ko za ka yi dan dai har wani zai iya yin wannan dan adam zai iya yin wannan duk ranar samun yanci tana da girma a wajenka akwai ranar mata akwai ranar yara akwai ranar dogana akwai ranar ciwon ɗan akwai ranar ciwon cuta kowace lalatattu amma ba ture ya ajiye masa rana kuma in ka zo sai an motsa kalli da yin sa da idan an lafiya ba ta ko ina sai an nemo manyan su a nemo lima a nemo hakimi a nemo tiyama a nemo wane ne a fito mu zauna a ranar a babban filin kwallon kwai muna kallon yara suna kafu da mu ko a za su kamo da kara ko a ce su ɗauki ƙoyi su ta mutu wannan murna ne ta zagayewar ranar yara to kai ba ka da hankali ne sai ga maka rana ko an ka mun ya rana ya rana ma an zo an fara sarki da gwamna da shugaban kasa an fito ana ta kalle a rana ana ta kalle yara suna zuwa su ko a kai gare ya amma da koyi a ga gudu da shi ko a dora kwalba ya ko a kawo da kala na kuma da zuwa lai kuma kowanne a cikin su akwai tarihi kaga na mara kala kuma yana nake da mun cewa duk abin da mutum yake aka mutum ne don mara kala nan wani ne daga cikin sarakunan musulmi ya so so ya aure wani sarki sai ya kai gidan sai ya ce sai sarkin ɗan uwan nasa ya ce musu ai ya'ya a gidan dole kan ya zo naka ne zai ba kawo yaran zai zai zaɓa shi yana ce zai zaɓi wanda ta fi kyau ne a kawo ya mata guda biyu sai ce a ne yace a nemo lafiyayyen da kana yace a nemo lafiyayyen da kana sai aka sauka kana aka ce mata su kama wato ɗaya da ta fitna abu ya tafi da kana da guri da kafan namiji ta kurewa da kana ɗan ji ita kuma dai tana tafiya tana laurewa da suka kamo da kana sai wannan mai neman mata ce wannan wanda ba ta kamo da kana da ita ce matarsa yakan da yake yasa makarantar da wata ka yi kuwa ɗaliban to shi da aka to shi da ya sake ya kawo mana shi wajen ranar yara wasan yara ne na ƴaƴan sarakuna musulmi ba su ne ya yi ya zo ya kawo mana shi ranar yara saboda kamo ka ga ne ko wanda ka kamo da kayan da dan da wata rigima ya kama ya ta hannun kan mutum ya hannun zai
dama ka haka ko ne masa alhamdulillah rabbil alamin da ma fara da mutum wa kana mutum ya kana mutum ya رب الذي أنزل عليه غير المغضوب عليه ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأخذ وإخاته بما صلى الله عليه وسلم والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آل محمد وإلى آل أبيه اللهم لك أبو جبل أبو أخوانا اللهم لك أبو جبل أبو أخوانا اللهم لك أبو جبل أبو أخوانا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من كل عمل ولو جئت من النار وما قرب إليها من كل عمل اللهم إنا نسألك الأرض وبعد الله بعد اللهم انا نسالك رضاك ورضا نبيك ورضا شيخك ورضا الوالدين اللهم اجعل ما به بما تحبك اللهم اجعل الصيام في اختيارنا ولا تجعل الا اليك قرارنا ربنا اعتقد اوانه قل بين عمل كل ظالم واجعل كل من الينا حقنا وجاء في اهل الاسلام حقنا اللهم ارفع عن الجهل والجوع والبغي واحفظنا من البلاء ما لا تجد غيرك ربنا اتنا في الدنيا حقنا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا كلنا ربنا لا تحرمنا ربنا انك ربنا لا تغفر لنا ذنوبنا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إلا كما ربنا من المقبلة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفرنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا وجعلنا من كل اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وكثيرنا وكثيرنا وغفرنا وانصرنا وارحمنا وهادنا وبعدنا ولا اله الا انت اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما